من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah da ya sake tara mu don ci gaba da karatun wa littafin na biyun rahama sallallahu alaihi wasallam da yake karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna karatu ne akan kissar yakin tabuka mun gama karanta kissar gabaki dai kuma da shi malam ya kawo za mu tashi na kan ahammul lata'ib lil jazm manyan manyan nasarori da fa'ida da aka samu a wannan yaki da tabuka malaka samin ahmin lata'ib da hadihi gazwa daga cikin manya-manyan fa'idi da kuma nasarori da aka samu a yakin tabuka ya ce abu na farko shi ma wani abin eh ok diddi shi ɗin ne to shi ki gyara shi mallaki cewa daga cikin nasarori da aka samu na wani yaƙi na tabuka ya ce ifitatu hibatun rum min nufusul arab jami'an yaƙin tabuka shi ya buɗe wa larabawa wata babbar nasara ko musulmi nasara da ƙofar cewa ima da tsoro da ake ji na rumawa a da to daga yaƙin tabuka kuma sai Allah ya cire shi ta bai faɗo saboda kafin yakin tabuka larabawa suna matuƙar tsoron ƙasar rum kamar a yanzu ne ka ce yadda mutanen duniya suke tsoron amerika saboda ƙarfin tattalin arzikinsu da ƙarfin makamansu da ƙarfin abubuwansu ko haka sun zama kamar su ne 'yan sandan duniya ko shugabannin duniya ka ga abin da ya fasa tun da ya gabata shugaban ƙasa mai iko a ƙasarsa suka jira suka ɗauke shi daga fada suka kai shi suka saka shi a kurkuku a amurka ko ba ka suka yi ba to kaga ai sun kai sun kawo ne ko to da ake jin tsoron ruwa a wancan lokaci da aka ja ƙin tabuka abin da ya fara ƙin tabuka to sai nuna wa larabawa da musulmi cewa ashe abin da suka jin tsoro na rumawa babu shi Allah ya karya shi an cire kwarjininsu da tsoron da ake ji nasu da kafin yakin tabuka kaga wannan ba karamin nasara ba ce domin abu na farko da aka samu a gurin abokin gabanka shine a waye gari yana tsoron ka kafin ma ku haru to haka daga nan ka fi shi a yaki shi yasa manzo Allah ke cewa azaga cikin abin da Allah ya ce mutan da shi shine Allah ya bani jefa tsoro a zuciyar abokin gabana tun tsakaninmu da ya tafi shi wata ɗaya in ya samu labari cewa manzala zai kamar haini tsakaninsu da manzan Allah biyar wata guda kafin a zo zai tsorata zai tsure ba ga daga nan an riga an ci rabin yaƙi to dai wannan yaƙi sai ya bawa musulunci da kuma larabawa wata daraja da wani dama da wani ƙarfin zuciya suka daina jin tsoron rumawa a zuciyarsu ya ce li anna quwwatur ruma kadar fi gistil arab la tuqamu wa la tubla domin a da ƙarfin rumawa da ƙimar su da ake jin tsoron su a daular larabawa suna gani cewa ai ba za a yi su a yaƙi ba suna gani cewa wata ƙasa ce wata daula ce wanda ƙarfinta da makamanta da yawan sojojinta ya kai ba za ma iya tunkarin su a yaƙi ba ba ballantana ma a tattara a kansu shi yasa sai Allah ya ba da labari dangane da wannan lokacin da aka yaki tsakanin rumawa da kuma farisawa a wata lokacin suna manyan dalolin duniya guda da farisa da rum su ne manyan dalolin masu ƙarfi ƙasar iran da kuma ƙasar turai suka gwabta yaƙi kafin a turo manzan Allah kuma dab da an turo manzan Allah yana fara fara a matsayin annabi sai kuma bisa kaddarawa da kuma jarabawarsa sai farisawa suka ci yaƙi a wannan yaƙi suka samu nasara akan rumawa isala sai ba da labari na abin da ya faru to wannan cewa farisawa sun lallasa rumawa sai suka wa ƙurishawa masu bautar gunki ƙwarin gwiwa su ma suna ganin da za su yaki da annabin da yake kiran kansa cewa annabi ne in ji su suka ce yana cewa yana da abi daga sama to tun da waɗancan farisa masu bautar wuta sun tattara akan masu bautar masu kiristanci a kirista yana da addini da ke rai cewa daga Allah yake ga littafin su kuma na linjar sauransu duk da an taccan jari amma ne suna danganta abin da cewa safan Allah ne ko da ɗaya za a samu littafin su su kun farisawa masu bautar goma a wuta kawai tsantsar arna ne a san kiranki na a lokacin sai suka yi murna su larabawa su kuma ƙurishawa akan cewa farisa ta ci daular rum da yaƙi sai Allah ba da labari ya ce alilami gulibatu fi adal ard min ba da galibin su ya gani abin da Allah ya ba da labarin wannan to habi a ce daula ce mai karfi a lokacin wanda ana ganin ma ba za a tankar ta ba kamar dai a yau kace America ta ga yanzu ba mai ganin cewa za a tankara America a yaƙi da ita sai dai ran da Allah ta karhin da kuma sai ya yi ruguza ta insha Allah rum ba italiya ke ai babban birnin kasar sama san shi rum har yanzu haka babban birnin italiya shine rum inda fadar papar mata ke yanzu haka ko ba ta kankanin ko ne rum ɗin ke to su ne haga ma'ana kamar dai ka ce a wata lokaci yankin turai gaba ɗaya su ne rumawa su kun farisawa su ne yankin su iran da sauransu to wannan shi ne ya ce wa min san mafaƙat fadi'u min zikirin rum wa gazaruhi tun daga wannan yanayin wannan tsoron da yake zuciyar larabawa na jin daular rumawa daura ce babba mai ƙarfi mai kayan makama mai ci gaba to suna jin tsoro suna kuma shakkar suna ba su ƙima da daraja da kwarjini da ke zukatansu to amma ga shi yanzu manzon Allah ya tafi ya kai musu yaki sun maki zuwa sun gudu manyan ƙasa ƙasa garuruwa ma da suke nasu karkashin hakiman su da suke gefe gefe har sun kama manzon Allah su sun ce ba za su yaki da shi ba za su biya jiya na fata an gane kaga wannan sai ba wa manzon Allah da mutunci wata izza wani ƙarfi na musamman sallallahu alaihi wasallam ina ne yace wala allal hadima allati lahi al-muslimina في غزوة معدة كانت مؤكدة على ما ترس يا أسف كو جار أسف تو يتشي يتشي ولا ألا يتشي ميوا كل نسرى da aka yi akan musulmi da mazala ya tura su yaƙin Musa mazala yana raye ya haɗa rindina ta mayaka ya ba da kwamandoji guda uku ya ce na farko ja'afar bin abi talib ya ce idan yayi shahada sai a saka abdullahi bin rawaha in shi ma ya shahada sai a saka na farko afwan na farko shine zaid bin harith ya ce yayi shahada sai a ba wa ja'afar bin abi talib in yayi shahada sai ba abdullahi bin rawaha manzala tura su saboda an tura dan sakon manzon Allah bin sarkin su da wasiƙa wadda ƙadar diplomasiya ba a yi wa ɗan saƙo komai illa iyaka saƙon da ya kawo a karɓa in za a rubuta mara amsa kuma sai a baya sai dawo da ita shi kuma sakin sai ya karaɗi saƙon sai ya kashe ɗan saƙon sai mu zala sai tura masa dakarun yaƙi su ne rumawa ne za ka tura waɗannan sabai su kai mara farmakin yaƙi saboda ya yi wa mazan Allah ta tsalandan da kuma abin da bai dace sai sa kwamandoji guda uku wani kai ne na farko in ya shahada wani in ya shahada wani mutum da manzan Allah ne ya faɗa har kamar ya ishara cewa duka da su kuma haka aka yi duka sun su bayan an kashe su ukun nan gaba ki daya zalla yana madina Allah yake haska masa yakin da ake a lokacin yana gani yace famandan ku dan uwan Zaid bin Harisa ya dauki fitar musulunci ya fafata har yayin shahada yanzu Ja'far bin Abi Talib ne ya karba shi ma ga shi nan yana fafatawa shi ma ya yi shahada yanzu ga abdullahi bin rawaha shi ma yana fafatawa shi ma ya yi shahada to dama guda uku zala ya ayyana ya ce in ukun nan sun yi tahara kuma ku sojoji sai ku yi shawara wa za ku ba kwamanda an ba su umarni da aka yi ana kashe abdullahi bin rawaha sai suka ce kawai kare da zama kwamanda kare bin walid Allah ya hore masa fikira Allah ya hore masa nasibi shi yana da kwarewa a wurin yaƙi da aka da ya je sai kokarin tun da yanzu ya san cewa yaƙi ba zai a ci gaba da yinsa ba ko saboda ƙarfin arnai dinkin bashin a kan da su fahimtar to wanne ne yake ba da mana da kasan da yake sabo sai a hankali za a sai sai na kasan ne to yanzu ya haƙura to shi ke to sai ya ga cewa ya ya za a yi a tseratar da mutane don suka ce nasara kashi biyu in ma kana yaƙi ka ci nasara akan abokin gabanka ka lallasa shi inda jihadin musulunci ne ko a karkashe su ko a ɗaure sa wajen fasalin yaƙi nasara kenan in ma kuma ƙarfinsu ya fi naka sama da kima to sai kalli ya ya za a yi kana matsayin shugaba ka janye mutanen da kana kashe su nasara ce ta mako na fata an gane ke sa rikici da bari yaƙi na zamani sai kawo ba a buƙatar masu dan da bindiga a hannunsa sai a turo jirgi mara mutum in ka harbe shi dama yana da bala'i a cikinsa kuma kuma sai zubar maka da bala'i in kuma ka rabu da shi ma ya zo maka bala'i shi babu riba cikin harkar shi ko babu kowa a ciki technology mai kyau dan kar a ci gaba da karkace mutane to sai ku kalle kokari ya za a kai kuda ka janye musulmi aka samu ko lafiya ko kuma ka fito da wanda zai ba a karkashe su yawa ba domin asalin jihadin musulunci ba an yi bane da dukkan mutum jihada ba shi bane manufar hidin ku yi nasara a kafa daula shi yasa ubangiji ke faɗa cewa wa tilkal ayyam yudawiluha bainan nas وليعلم الذين آمنوا جاهدوا منكم ويتخذ منكم شهداء ويتخذ منكم شهداء dan a ɗauki ɗan wasu su yi shahada a cikinku amma asali shi ne ku ci nasara in kun mutu ga baki ɗaya to wa zai musulunci ta ga ba shahada ake bukata ba ke ta ku samu nasara za ka sai samu ya dawo da musulmi Allah sai ka cewa to yanzu kaman dan yaƙi shi ne takobin Allah zararre kalin bin walid to daga wannan sai labarin abin da ya faru wa musulmi ya zo wasu ƙureshawa sai suka yi murna suka ji daɗi cewa gashi ya tura mutanensa wata ƙasa gurin rumawa an je an kakkashe mutane ko ma sun gudu sai daga san shi abokin gaba in zai ba da labari ya zai faɗa ne zai zai burge kansa da kuma nuna cewa kai kasance ina fata an gane to haka sai suka tabbatar cewa ashe tsoron da za su yi na rumawa to ya tabbata tun da gashi an tura waɗansu ba ba su nasara ba sun samu daga aka to sai wannan tsoron ya ci gaba da tabbatuwa a zuciyar larabawa cewa rumawa ba za a iya yaƙi da su ba to amma wannan yaƙin da manzon Allah ta fara tabuka suka ga cewa saboda tsabar tsorata da su suka yi su asalin rumawan ba su zo yaƙin ba duk wani hakimin su da yake gefe gefen bakin gafa bakin boda jin cewa ga Allah ya dirfafe shi ya zo ta buga kawai tsallakowa zai yi sai ya zo da kansa ya ce a yi su ni ba zan yi yaƙi da kai ba amma zan biya jizya kaga hikin kaga an gama yaƙi kina yi to sai haka yanzu a shagani a ashe abin da muke gani cewa da kamar wani kitse ne ashe rogo ne ma'ana ba su da ƙarfin maki to sai wannan tsoron roma sai fita a zuciyar musulmi a lokacin wanda wannan shine ba da kuma ci gaba akan farmaki da ƙara kamar su karo na biyu kuma Allah ya bada nasara ba za mu karanta insha Allah ko ina ne yace fa kana la budda min hadal ko ina ne ko ba kun karanta ne mu'akkatun ala ma tarasaku fi sihr al-arabi fi jahiliya yace abinda aka yakin mu'ta wanda muka bada labari yanzu sai ƙara tabbatar wa larabawa irin tunaninsu da tsammaninsu akan daular rumawa a zamanin jahiliya na fata an gane ya ce wa min annar ruma watan lafi tsahar na cewa ai rumawa rindina ce wadda ba a nasara a kanta faka na labudda min hadan nadir al'am da ito da idan hadi hadihi al-hadima an-nafsiyya min nufus al-arab sai zanto lalle labudda ba makawa sai an sanya ya za a yi a cire wannan tunanin a kwakwalwar larabawa su daina ji a ransu cewa akwai wani da yake kan addini da ba na Allah ba wanda kuma zai iya ja da addinin Allah kai tsaye ko mun karfin sa a duniya ya zama zalla sai ke wannan farmaki na fata an gane duda ya san karfin su shi sallallahu alaihi ya san shirin su ya san komai su amma sai ba da ƙarin gwiwa ya kira mutane kuma a fita kuma ga fita kuma Allah ba su abin da suke bukata na nasara haga daga nan sai aka gano ashe wancan tsoho tunanin da al'ada yanzu babu shi bari ba ku sanin ku gane da wuri duk wani tashi a ƙasar Hausa in dai sa'a na ne yana jin tsoron dodo ko bai san dodon ba ko ba kamar baka san me dodo ba amma tun kana karami ake baka labarin dodo wani abu ne wani horo ne mai kashe mutane mai alkawarin amma baka san me dodo ba saboda an tusa maka tsoronsa haka ne to kaga shine abu da ka cewa tunani da kwakwalwa an gadar maka da tsoro a zuciyarka ko baka san tsoron ma nan da kake to su laraba sun ga jin tsoron rumawa a tunanin sun a zamanin jahiliya sannan kuma ga yakin da aka tsakanin su mutanen manzon Allah da su sun ga gashi an ci nasara akan musulmi sai suka tabbatar da wannan tunanin nasu to amma yanzu wannan abin da ya faru sai aka cirewa musulmi tsohon tunaninsu idan ka girma kai waye yanzu ka yi tsoron doro to ka gaya shi da ka girma ka yi wayo yau da gobe ta koya babu wani abin shaɗo ne kuma kai yanzu ba za ka saka ɗanka wani tunanin na ba ta gane don ba ka san me yasa wa'yancan na daɗin suke saka ma yansu tsoron doro ba to tunda ba amma bayani ba dai amma dai kai yanzu ba ka saka ɗanka tsoron doro sai da kuma kai ma wani abun ka da to sai ta cire wa larabawa jin tsoron da suke yi na rumawa a zuciyarsu ya ce abu na biyu izhar kuwatul islamiyya ya ce a wannan yaƙi na tafuka ƙarfi na daular musulunci ya tabbata ya bayyana ka kuwatun wahida fil mantaka idan toka wato wani ƙarfi ne na musamman sun zama su ma kamar ka ce dukkan ƙasashen larabawa sun haɗe a ɗaya ƙarƙashin jagorancin manzon Allah sallallahu wadda a da kafin a yi haka kaga akwai ƙureshawa zuri'a ce mai ƙarfi tawaga ce mai jarumanta da mayakanta akwai ƙira'a akwai wace ce suna nan duk mun karanta su a baya ba haka bane to amma da haka zo aka tafi aka fatahu makka aka kai bara aka yi kaza duk an gama da kowace tsabutu cikin larabawa yanzu kowa ya sallama ya bi manzon Allah a matsayin shi ma musulmi ne to sun haɗe abu ɗaya sun zama kamar daula ce mai zaman kanta duk ƙasar laraba gaba ɗaya to haka kuma sun tafi yaƙi da dakarun da ba a taɓa fita da su ba a cikin jazira a ce mutum sama da dubu ɗari su fita yaƙi a ga aiko ke abu ne bi ta sauri dubu talatin ko mutum dubu talatin a lokaci ɗaya bataliya nawa kenan a ga da yawa har a yanzu a ce mutum sau da dubu talatin ai ba kaɗan ba ne duk ihun nan faɗa ke a najeriya fa aka ce har yanzu ba a da jami'an tsaron mulemi masu makami masu kara makami kuma yawan tana da da kai mutum kusan miliyan 250 to ka gani saboda ai jami'in tsaro abin tsoro ne da kwadini inda ana ban adadi ya kamata to za ka dai haga wannan sun da karfin musulunci da kuma daular ta girmama yace sai zan to qadiratun ala tahaddil quwwa al'azima alamiya ila zaka hatta kuma inda za ta iya fuskantar wata babbar daula mai karfin soja ta duniya a wancan lokaci kamar a ce a yanzu mutum zai yaƙi da amerika kai tsaye a ce ga wata ƙasa za ta yaƙi da amerika ko ta kai wa amerika hari ta kai maka farmaki kuma ta shirya yaƙi a ga ta san ta san ta saka ko to kamar haka dan a lokacin dama daula guda biyu ce manya a duniya da ake ji da su ake kamba masu shine farisa da kuma rum to yanzu ga wata daula zaman alaƙar larabawa ba a ma magana su kamar dai a yanzu daga sai mutanen afirka wa ake magana su a duniya ba a maganar mu saboda ba mu abinci ma ba ka shiga ƙoshi ba har yanzu ba ka da ciwo maka ƙoshi kana haihuwar kwata ko ba haihuwa ne ruwan kwata muke sha ba ruwan kwata ne haka muke sha ba ka da abinci ba ka da komai kawai ga kanan dai ta abin da Allah ya ina za ka iya tsiri da makami da cewa a marka hari na fahimci Ma'ana ba mai kyau ba ne ruwan da ake ba mai kyau ke maganar ilimi ba zai kai maganar kirkirar wani abu a kera shi babu da kusa kera ko in ba zamanin ba har ba hatta abin sakace haƙuri a tana shirka maka tsinkin sakace haƙuri ko da ake a tana sosai kuwa sai da buhari zai gudanar da ka fara kirkirar abubuwa a ƙasar don dole amma da kawai mu haka muke yarda nan ko na ka gani ka sake daga wata ƙasa to me za ka iya tunowa ka yi duk inda kake samu a yanzu tafi ne akan abinci da magani me za ka iya lissafi kai na ci gaba babu to haka wani magana ka kasashen turai a saka kasan mutane ke sa wa turai ce maka kai guri haka suke cin bakajen mutane wai ku dangin guri kuma bin mamaki za ka yi mamaki da kan birnikan wasu kasan fa buri na wata kasa ba sai daga yafi mutanen majiya wa tsari wallahi wallahi zai baka mamaki na gona ba dibin mamaki a saudiya buri ne da zo tsaya a wata tasha a kawo da abinci a cikin safa kwantena mota safa ƙarfin kwantena guda ta irin masu faɗi kamar faifai ɗin za su tari sun da gudun daga dutse sun san da ake kawo ana wulla ba sa kokuwa wala da idona da idona daga wannan abu za a wulla ya kai ne da tafe kawai ya koma gefen buri fa yanzu nan ba masallaci ba ne to ka kirga mu idan mun kai mu ɗari ka ce za ka kawo yanzu ta ƙauye guda ɗari cif cif ku sani ko kuwa ya ɗauki mu eh to zo na halittar adam ne mai hankali yanzu ka ce mutum ɗari ka ba su tiket ka ce ka ajiye ta ƙauye guda ɗari a masallaci kowa kai ka da kace shigo shi kike da wani sai ya sa biya aljihu wallahi wallahi sai sai wani kuma zai dauki kwanan ne ya hada abu inji don karka ta dauki sai ma kaga kaga to kaga to kaga to kaga ai bai kamata to handama ne ba ba kere so Allah sauwaje Allah sauwaje to yake cewa kaga a wannan yaki musulunci ya zama ƙarfi mai zaman kansa rindina ce mai zaman kanta saboda an fita yakin daga dukkan daular larabawa a lokacin kuma sun fuskanci daula mafi ƙarfi a duniya shine rumawa kuma aka yi yaki wanda wannan nasara ta ba ta karwa ba mutanen da a da ba a ma lissafin sa a cikin mutane a duniya sai aka ga gari kuma yanzu su ne sa su kara yaki da manyan dawalar duniya a wani ba kamar nasara ba na fata an gane ya ce laifin na ne kuma ya ce abin da baka mamaki laisa bi difa il asabi au iraq kuma yakin da aka fita din su laraba ga baki ba sun fita bane dan su kare yaran su ko don su kare jinsinsu ba dai shi ba ne ba yakin ƙabilanci ba ne ba yakin kare jinsin larabawa ba ne ina ba ta gane haga babban nasarar maki suna yaƙar duniya a lokacin ne don me din su ƴan ɗan adam ya daina bautar wani Allah kuma bautar Allah ka gani hina abin da a lokacin ba taɓa yi ba don suka fare a duniya ya ce a wata haƙiƙin aƙama'a za'amatul ma'asira ba san fita yakin bane kuma don kwaɗayin wani abu na ci gaban duniya na zamani don su samu wai fawa a duniya ba shi bane wani fa yanzu duk abin da Amerika take yi da Rasha da China suna yi ne don su nuna fawar su a duniya a ce su ne suke da fawa a kaza yasa su ukun nan ba su haɗuwa a murya ɗaya dole biyu su haɗa kai su tozarta ɗaya saboda siyasar duniya ce kowa so ke nuna shi ne fawa a kan wani ya raga idan amurka ta ya ta zagi kasa kaza daga kuma da china da rafi wasu ko suna yaban kasa haka take tafiya don kowa na suna ikonsa ya nuna shi ne ke da rinjaye a kan ɗan'uwansa to su musulmai sun fita wannan yakin ta buka ne ba don irin wannan abun ba ina fata an gane ya ce wa innama yudafa'u tahrirul insaniya من عبودية العباد إلى ذكر العباد sun fita ne domin su ‘yanta ɗan adam su ‘yanta shi daga ya daina bautar waɗansu bayan Allah ya kuma bauta wa Ubangijin bayan Allah ma'ana daga bautar su daina bautar bayi su kuma bauta Ubangijin bayi shi yasa hina asalin jihadin musulunci don a ‘yanta mutane su daina bautar wani ba Allah ba wani shine asalin babban manufa a gurin yin jihadi kai za ka yi mamaki na abin da yake faruwa da sunan jihadi yanzu a duk duniya sai kaga ana magana da masu kungiyar jihadi kaza kuma sun kawo hari masallaci sun kashe mutane to wanda ya rusa ce mai zo sallah bautar waye to ka kashe shi to kuma za ka je kusa ya zama shine to wanda kuma kake so ya zama musulunci kowa ya yarda masallacin ɗakin Allah ya sa manzo Allah koyarwarsa ba masallaci ba ko coci ma ba a kai masa hari ko kuna yakin jihadi na gaske in aka zo gari ga coci ba za a rusa shi ba kuma duk wanda yake coci ba za a ba za a farmaki ba in an samu mutum a zaura cikin coci ana yaki shi kirista ne da kuransa ba za ka shi tunda bai ɗauki makami ba ya zo ya kuya ɗakin da ya shiga ɗakin Allah ne ko ba shi bane amma kuma kai ka zo masallaci ɗakin Allah da ke to ashhadu an la ilaha illallah za a tare gaba ɗaya ko a ce Allahu akbar kuma ka sabon kuma an mutu to me manufar jihadinka ba manufa hisa ba za ta nasara amma asalin manufar jihadi shine a yanta mutane su daina bautar wani Allah su dawo bautar Allah shi kadai a bisa kuma tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine aikin da annabi yayi da sabai suka yi da magabata na bare kuma suke kan ya tashi kiyama wanda kuma ne aikin ahlus sunna ko da malaman sunna kullum karatun sunna shine ku zo ku bi Allah da manzansa ku daina ba ku jin cewa kai ba ka da matsayi a gun Allah a'a kai kana da kima tunda ka yarda Allah ilaha illallah kuma ka yarda anna muhammadan rasulullah to da ka roki Allah zai amsa ma roki Allah ka ina kin ahli sunna haka suke ce ba da riba amma duk wanda ba ahli sunna ba zai baka wani bayanai da aka girmama wani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tsare imani to a gace gaba ɗaya wannan yaƙi an fita ne saboda a ‘yanta mutane ɗan adam a ‘yanta shi daga daina bautar bayi ya koma bautar ubangijin bayi ya ce wala ƙari ko ina ne eh aka ne ko haka kan hadi hilgazuwa algadul martu ya ce kuma wannan yaƙi an cimma abin da ake so a kai shi ma'ana abin da ake muradin da ake da shi an cimma sa saboda ya saka mutane a duniya sun an karo sun gane cewa a lalle wannan annabi ne na Allah ko ba zai yafu ba isa ya tafi da gudu ce za mu shi mu dai ba za mu shiga addinin ka ba amma za su biya jizya a bar su akan addinin su mun karanta da har ba ce a rubuta mu takarda ta sulhu da amana su yawo da suke so duk da musulunci kar kowa ta bar su su gaba da addinin su suke amma sun yadda dai addinin manzon Allah gaske ne sai su ba su su ba wannan kaga muwafaka ce Allah bai musu ba daga bar su da haka Allah ya wuce jahannama dan a cika ɗan mutane a cikin da aljin kuma yi wani yawa to shi ne yace bir rajami min adam al ishtirak al harbi ma rum tare da cewa fa a yakin ba a haɗu da rumawa an yakin ba amma dai manufar da ake so a cimma ta yaki to an cin mata yaƙin ta buka duk da ba a an gwamna yaƙi ba amma saƙon da ake so ya je wa duniya ya je ina fata an gane eh ya ce alladina asarul kirar wani su kurumawa suka zaɓi su gudu kara game da manzon Allah dan sun daga sun tsorata suna tunin su kama da yaƙi suka ce ai ya fito da mutane wajen dubu nawa kuma an tunkaro su ta bin ba su mamaki da tsoro ya ya mun da muke ganin mutum suka komai ba kuma sun tuna cewa waɗannan mutanen ba sun shigo har ƙasar mu a kwanaki can sun kawo farmaki duk da mun kore su amma dai ai sun kashe waɗansu mu a cikin to mutum yana kan giwa wani ko ta kare bai da shi kuma yana kai masa farmaki da tsara haka ai abin mamaki kai kana son ka rayu shi kuma to da ke ne ya ki da shi ba zai wuce ne to wannan shi ne ita suka gudu shimalan fa haqqaqul intisar muslimina ko dun kitab suka gudu ba ta gamu da manzon Allah ba to sai dan to wannan kin zuwa su gabu zaki da manzon Allah sai tabbatar wa musulmi sun nasara ko kun fita yaki kun abokin gaba ya gudu aga inda zamanin jahiliya ne za su zo a kirari ba ku a kirari a kirari da ina kaza ina kaza sai mu kaza kaza kaza kaza kaza zamu zala ya zauna a wurin tsawon kwanaki ya gode wa Allah yayi abu zukunci kuma ya dawo kayan salata sallallahu alaihi wasallam aga an samu nasara ya ci duniya kitalin ba tare da an yaƙi ba faƙaɗi kan hadihi gadwa ko gini bi masabatil mu'ushar ya ce wannan yaƙi daga tafi na tabuka ya tabbatar ko ya bayar da waɗanta alamomi libidatul amaliyatul mutawasila da fatahil buldan shi ne ba da waɗansu alamomi ko waɗansu hanyoyi ko ya bayyana wa musulmi cewa ashe za a iya zuwa a kai farmaki ma ƙasashe na arnatin da suka yi musulunci karen tsaye kuma sai ƙwarin su saƙi musulunci a za a iya zuwa a sami har gidansu kuma haka aka yi dana manala ya dawo sai ƙoƙarin haɗa rindina karo na biyu a ƙara komawa cikin romawa tunda da farko an turo wa'yancan sai ya ƙara haɗawa kuma ya gama haɗa su ya naɗa kwamanda ana shirin tafiyar su sai shi ya rasu sallallahu alaihi wasallam amma khalifa tana hawa abubakar farkon abin da ya fara a ofis ɗinsa shi ne ba da umarnin tafiyar wannan zindin da mazala ya zantar da ita ka ce su tafi na ka tura su wannan ne sai ba musulmi aka rika kan ƙasashe yanzu an gama da jinsin laraba dole larabawa za ka matsa kuma ka shiga cikin turai kenan shi ne larabawa abin nan ya turai ko shi ne yaron ɗin kenan aka fara buɗe ƙasashen su ina ne ina ne haka haka haka sabai suka rika yi aka shiga cikin farisa kafin ka ce shekara goma shekara ashirin bayan manzan Allah musulunci ya gama da waɗannan guda yanzu an shallake su an shiga wasu ɓangare kuma kafin sahabban nan hudu su bar duniya ba wani yanki na continent da musulunci bai je ba kuma ta hanyar sahabban kuma a kafa ba da iyaka ba har china an sa ta musulunci an kafa kuma an yi musulunci da yawa tafi da suka sun tafi kenan ba su dawo ba sai dai aljanna sun bar iyali sun bar kowa saboda Allah ne a gaban su yasa sahabi wallahi tsakanin ka da fika sai radiyallahu anhu a ai komai ta canjawa yake yanzu ai jihadi mafi girma shine karantarwa shine da'awa saboda ba zamanin yakin bane ko ba yi bane a ci gaba da da'awa kuma ana yi kuma ana shiga musulunci manufar musuluncin a jihadin ma shi ne a shiga musulunci to a da karantarwa ma kuma ana shiga ta kuma ne wa jabin sannan kuma yanzu akwai abubuwa da dama ba hana ka addini ka ba ba a tsangwame ka akan yin talla ko salati ko masallaci ko kaza ba to da wala kai da haji an baka dama kai kuma manka kai mana addini to sai ka kuma ka cigaba da da'awa ta sunnar manzon Allah dan ka rika janyo mabiya na ba ku labarin wani jibar labari a adalci na masallaci katu ana ajiye kujeru da lemo da shayi da waye dan gayyato masu zuwa sakin da ake sallah su ba musulmi bane shi masallan da awa ne sai zo zauna kuna sallah ku yi azhar ku yi la'asar ku yi magariba kuma tambaye ku me yasa a wancan akai abu a bayyane me yasa a wannan ba a bayyana ba kuma a wannan me kuka ce a mara bayani yau da gobe kuma ce ya musulunta a ga shi can ba an yi jihadi an yi jihadi so shi saka siga duk duniya ba inda suke da'awar a yanzu kuma sai Saudiya duk duniya ba inda ba su da manyan katafaran cibiya ta yada addinin musulunci duk duniya ba inda ba su tura mutane ba su karantar da sunna a yaren mutanen ƙasa duk duniya ba ba hatta jami'ar Madina an yi saboda a samu masu yin da'awa yasa a da duk wanda ya gama ta za a tura shi da'awa ƙasarsa ko wata ƙasa ko su suke biyan shi suke ɗauka ɗauniyarsa don ya da sunar manzan Allah sallallahu to akwai jihadin da ya wuce haga ai suna ya ƙarfin su to haga sai a ci gaba da yake yasa kowane lokaci akwai irin salon jihadin su sidina abubakar a'a ai daga manzala an gama wahayi sai da kawai su zartar da abin da manzan Allah ba su dama a kai su in suka yi yanke shawara akan abu tunda mazalla ya ba su umarni cewa in suka faɗa abu wanda shi san da yake bai faɗa ba suka yi su suka ce yanzu yaddi a cigaba da addini akan wannan tsarin mazalla ya ce to kamar shi ya bayar to da kana da rika musu ilhamin wasu abubuwa sai abu da ƙwaƙwalwar su ba irin kowa za su zama ba za a tusa musu wani abin da wani ba so ba ya tuno ba misali da aka tafi yakin yamama akai kaza akai kaza an kashe hadisin Qur'ani da yawa ta dan wani cewa bakar ya aba bakar ya karfi rasulullah ina ganin me zai hana mu hada qur'ani a daya saboda a yakin imama an kashe hatizai wajen mutum 70 sun yi shahada to za a waya gari babu hatizan qur'ani to hada qur'anin man abu daya ya zama littafin kan kamar haka ana ta karanta shi ko da yaushe yace yaya zan yi abin da manzon Allah ban yi ba abubakar bai fahimta ba malamin umar ya ce masa ai ina ga alkhairi ne saboda ga dalili ga dalili ya tun umar bayani a hankali har ya gamsu da abin da wai faɗa daidai ne ko ba da umarnin to a zo a yi wa za a ba wa aiki aka ci kafin da dama can su suke rubuta wahayin ma aka safar manzon Allah za ta kira wasu aka ba su aiki kuma aka yi Qur'ani aka nasa to haga tun da ayi manzon Allah ba da umarnin cewa a bi sunnarsa da kuma sunnarwa kalafinsa guda hudun nan to za ga su ai na musamman su na musamman shi sa ai wahayi daga manzon Allah an gama shi ba wanda aka tsare wahayi sai dai shaitan ya ma wahayi kuma yana yi mutane wa inna shayaina la yuhuna ila awliya'in yudadilu ba ka la faɗa ba duk wanda ya ce maka na ga na ga kaza ya fi kuma dai kaza to shaitan ne ba shi ba na ba annabi bane wai sun gamu da wane ne ya ba shi kaza ƙarya ne shaitan ne shaitan ne duk da haka to musulunta dinin mafarki ne mafarki ai a jinin gaske da gaske ne ai eh shi ba magana wannan a gaske ne a ba sa karanta saboda an yi nisa kan wata aƙida an hana kuma jin ma karatu su da ake basu labarin sahabi a negative side ake basu suka da zagi da aibatawa tun farko aka fara da samu su abincin to sai waye gari a kansa ya tashi na ba ku misali akan tsoron dodo da muka ji sanda nake yara kaga ai a gida aka koya maka a baka san shi ba to inda baka tashi ka waye ka ci gaba da gogar maya da kuma shiga mutane ba za ka waye gari kan tsoron dodo har yanzu yanzu ka hayan da aka mace za ka ka san tsoron dodo har yanzu saboda akwai su ah mutumin da ya ga ya ce da darhi ba da fitowa akwai abun tsoro din abun tsoro ko ba hi bane to haka ne to an riga an ba su labarin sahabban sai dama an shirya don a aibata musulunci sai su ake karanta da su a wani tsari na cin zarafin sahabban da nuna kuma ɗare da yi da ake danganta musu na ɓatanci shi suka sani tun suna ƙanana sai suka tashi da shi sai daga kuma hakkin sanin layin sahabban na daidai da yabonsu da abin suka musulunci shi ka sani ya kace ganin me girmansu da kimarsu a zuciyarka so wannan shine abin da ya faru shi yasa daga cikin abin da yake wajibi akan iyaye shi da karantar da ƴaƴanka tarihin manzon Allah dan sai ka san abu zaka san kimar sa ko ba shi bane in baka san shi ba an an faɗa ba zaka san waye shi ba ko aka ce ma wani anaka anaka anaka tun manzon Allah yace a dumbul a secondary school ne fa ba ta duniya bane fa a nan nan gamman ne ne ba kuma da gaske da su faɗin tarihin sa mutu aiki al'arifi muhammadu al'arifi wani babban malami a saudiya yanzu haka da ransa muhammadu al'arifi malamin da dokta ne yana karantarwa a jami'a ya ce ya shiga hako na 'yan jami'a a ƙasar laraba a ƙasar saudiya ɗin yake tambayar ɗalibai su faɗa masa matan manzan allah ɗaliban ‘yan fatko fa don ka san bala'in ya yi nisa a duniya fa sai wani ya ce masa aisha ya ce masha Allah aisha wani fa khadija ce masha Allah khadija wani fa amina amina to yanzu ka tara samari matasa ‘yan shekara ashirin da biyar kace su faɗa maka sunan matan manzan Allah za ka sha mamaki za ka sha mamaki wallahi ba sunansu ba a ce gaba ɗaya suna wani masu manzan Allah ka sa dubu ɗari karin kuɗi kyauta za ka sha mamaki wallahi za ka sha mamaki saboda ba koya mar ba taɓa gamar ba a gidansu baban shi a madadin ya zauna a gida na karanta da yaran cikin waɗan tarihi sai fito bakin titi ta hira a ƙarfe goma sha ɗaya ga sauro ga sanyi amma bai daina kullum yana fama kuma ya bar 'ya'yansa suna garran ba kan titi ba ka muke rawar galibi to kaga an shiga masifa to nan yigira mai da sun yigira da annabi shi dai ya san annabi to amma baka san komai da shafi annabin ba ƴaƴansa nawa ne matan shi nawa ne nabiyur rahab eh shi sa idan baka littafin ba kayo kanka asara ba a azga a gamin shi ma ayatin ka aika aika da ni nabiyur rahama annabir rahama Allah sa mu dace yace ina miki wallati wasalaha khulafa rasul sallama min ba'dihi wadda buɗe garuruwan nan da kasashe da aka yi bayan manzan Allah ya rasu ne manyan ƙarfin manzana guda hudun nan suka ci gaba da abin da manzan Allah ya kawo aka ci gaba da buɗe garuruwa a zamanin Umar bin Khattab aka zaka buɗe Farisa daular Iran kenan shi ya kai musulunci Iraq Umar bin Khattab shi sa duk wanda yake Iran din yake harkar Shi'a wanda ya fi tsana a duniya Umar bin Khattab dan shine yaje kashe wutar da suke bauta wa ajiyar da mutunci umar bin kasa ya sa a gurinsu wanda ya kashe shi ma ɗan iran ɗin ne shi ya kashe shi majusi ne ya sa su a gurinsu yanzu haka suna girmama wannan mutumin sama da kowa a duniya wai saboda ya babban jihadi ya kashe umar bin kasa sai ga duk wanda yake shi'a wanda ya fi tsana a cikin sahabbai umar bin kasa sai kuma abubakar sadiq saboda ne ai yassa ita manzan Allah fi kauna a duniya Allah tsare imanu yace wa mimma yu'akkadu hada abin da yake karfa wannan magana da aka faɗa yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi jakhada jayshan kafin manzan Allah ya rasu ya haɗa rindina ta mayaka bigar Usama bin Zaid bin Harisa ya ba da kwamandan yaƙin shi ne Usama bin Zaid bin Harisa wanda babansa a can yi shahada shi ne kwamanda na farko a yaƙin mota da aka faɗa ko to yanzu ko bayan an dawo za su yi ƙara haɗa da dina ta musamman ya ce kuma kwamandan yaƙin shi ne Usama bin Zaid kuma sauri na lokacin yaro ne matashi amma ga manyan sahabbai duk wanda ka tafi sahabbai yana ƙarƙashin tafiyar amma sun lalai ba wa samun wannan kwamandin saboda zala ke ƙaunarsa ita ƙaunar mahaifinsa ya ba shi wannan shugaban yaƙi mana kwamanda ne yaƙi ya ce liya kula rasu ko eh ne harbati mada sobaro don su ya zama shi ne shugaba kwamanda na yaƙin da ya fuskanci rumawa da shi wa tsali asul jeshi alfatar kuma wannan su ne suka zanto ba'ana zanto sun biyo bayan dindina da sarki ta farko ta kai farmaki aka fara ma'anar cin nasara ko buɗe ƙasar rumawa da yaƙi domin wannan dindina ta biyu su sun samu nasara a yaƙi kuma an kafa tuta an ci gurare a yaƙi su ƙadisiyya su ina ne duk an buɗe su ƙasa halin kuma rumawa ne a lokaci ya ce don mara harar jeshi jullu sahaba wannan rundunar ta manzala da ya ware ta ya ce ta tara sahabbai tsewa walakin nan lam da kumbi muhimmatihi illa ba da fatin sassalam sai dai wannan runduna ba ta fi zuwa yakin da aka shura ta ba sai bayan rasuwar manzon Allah sassalama domin an gama shiryawa za a fita ta manzala ya fara rashin lafiyarsa wadda kuma bai wuce ta cike ba sai yi wa fati sallallahu alaihi wasallam to bayan hankali ya dawo cikin mutane an ba su abubakar ya zama shi ne shugaba tun da shi ya san ya fi kowa sanin manzan Allah a cikin mutane ya fi kowa kuma ƙaunar manzan Allah a cikin mutane ina fata an gane babu wani amini a cikin duniya da suke alaƙa ta amintaka a duniya kamar shi da manzan Allah sallama da haka sai abin da ya fara shi ne ba da umarnin tafiyar wani rajula a tafi a yi aikin da manzan Allah ya faro kafin ya rashe wanda kuma na hina haƙƙin shugabanci ko in ka gaji wani to daga ya zo in dai tsaya haurawa za ka amma siyasar najeriya in ya kafa abu sai ka rusa abu kayi mutane asara kuma sai bayan shekara ko watanni ko ka kirkiro wani abu iri iri nashi ne sunan ka canza kuma wancan an kashe kuɗin talakawa a ba haka muke ba yasa gashi ga sun talatin ana siyasa har yanzu ci gaban sai a hankali to Allah ka ɗauki ina ne ya ce faƙi da ƙagal a tsohadar ko wa ma hada in tare da wannan duka da muka ambata ya ce faɗa ƙagal alhadar almatsubi wannan rundunar ta su kusama bin zai kunna ta cimma abin da ake so saboda yanzu an jaɗin taboka an dawo an gano cewa za a iya zuwa ko ina a yaƙa a duniya don a kai musulunci za ka tazala ya haɗa da rundunar kuma ta tafi bayan rasuwarsa kuma an ci nasara a yaƙin da aka ji wannan karo na biyu bisa yarda ta ubangiji ya ce abu na uku tauhidul jazira al-arabiyya ta ta hukunsu sallama ya ce dole larabawa gabaki ɗaya ta dunkule a ƙarƙashin hukuncin manzon Allah sallama ma'ana duk larabawa in sun dawo sun shiga musulunci shugaba gaba ɗaya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da murya ɗaya ake amfani babu wata kuma daula daban a cikin larabawa da ba musulma ba a lokacin zalla duka ya haɗe su sun bi manzon Allah sun kaɗe ta Allah yasko da cikin ta'atar maqifil qaba'il arabiyya من السلامة والدعوة الإسلامية أثرات متذاكرة لفتح مكة وخيبر وغزوة تبوك yace abin da ya faru shi dukkan dolar larabawa da ƙabilinsu gaba ɗaya sun tasirantu da irin abin da ya faru na jihadin manzon Allah musamman wata maka da aka yi sun ga duk a lokacin dama laraba sun yi da cewa babu wata ƙabila mai ƙarfi mai daraja mai girma kamar Qurayshawa domin su ne ma'abuta ɗakin Allah na fata an gane to yau an ci su a yaƙi an yi fatahu makka sun shiga musulunci an karɓi ko ina bayan wannan shaza'a da waye sun yi tawaye an lalasa su su ma sun shiga musulunci to waye kuma rai to haka shikenan an buɗe kai bara an yi fatahu makka an yi ina shikenan su dillarba duk masu hankalinsu tun kan akai musu farmaki ma sai su musulunta gaban manzon Allah daga nan ne sai a turo mutum sama da ɗari sun zo daga gari kaza su ne wakilan mutane gari kaza sun kawo manzon Allah saffa za su yi ga musulunci da ya mutanen garin su gabaki ɗaya kaga wannan ba karamar nasara ba ce to sai zan to duk larabawa sun dunkule babu wata kabila mai zaman kanta ko wani gari su mutum wanda yake kan arnanci ko kuma bautar gumaka babu an gama sai dai ba sai dai mutum shi kaɗai ya koyo ko su biya ga koyonsu wanda ba za ka hana su ba amma a ce gari guda ko daula ko wani haƙi ko kaza baya kan musulunci ba su babu wani an gama shi ya ce fa badar kullu qawmi sai suka fara gaggawa ko waɗanda mutane daga cikin su bi islamihi dan suka da musulunci ba da an ko imtadda sulal muslimina ila qudul al-iltimas ma'arruf bayan sun gano cewa yanzu fa shugaban musulunci manzon Allah kenan ya ma fi ƙarfin ma cikin daular larabawa gashi har ya ƙetara daular rumawa kuma sun fara ganin alamun ne su ma ruma a fatin su a yaki da kana jin tsoron su ne masu tsarki za su yi ba kariya to su ma sun fara kuma kokofin nan an fara lallasa su an fara karya daular su to kai mai rage maka a ga dole sai ka zo ka bi dan ka tsira da imani kuma haka suke ita sai abin da malam ya saba kawa da tambayoyi da ake yi lil murada ko yace abu na farko kada al munafiqina yun tabuka lil munafiqina ko ga lil tabuka ne ko eh mawaqifun salbiyya lid al muslimina yace munafiqai sun yi dai abubuwa da suka saba wanda suke masu girman gaske a yakin tabuka a duk yakin da ake zuwa mun karanta mun ji irin awar na kulle-kullen su to a tabuka ma kuma sun yi ba mun karanta ba ya ce kudu kusa ta minha ka gaya mana guda uku daga cikinsu kamar da mun karanta ko to amma ga ba kowa bane ke littafin mabaranta na ya ba da amsa ya ce abu na biyu hamar da wasu sulama bil jihad na munafiqina manzon Allah ya ba da umarni a yaƙi munafikai kai fa kana jihadu lahu to yaya ya ja hadin munafikai ya kasu aka yi da suka bi su ma a gaba da kasu aka yi ba na farko dai farko abu da kai da an fallashe su an faɗi sunayen su wanda wannan shi ne babban ma aikas ƴantarwa na fata an gane an faɗa wa mutane zai fa cewa wane da wane da wane da wane Allah ya ce mun su munafikai ne kuma har mutane daga baya masu hankali sun gaggano da yawa daga cikin su duk da cewa zai da faɗe su ba amma suka ce muna gane mutum munafiki ne idan ya rasu ku zai fana raye bai je gurin jana'iza ba da sa ga lallewa ne akwai tambaya kan imani saboda a cikin tafiya babu mai wahala kan munafiki shi sa manzala ya sha wahala a nan madina kaga a makka kawai mutane biyu ne musulmi kafirai ba wani wahala musulunci ko kafirci amma a madina ga yahudawa ga kafiran ga kuma munafikai suna cin musulmi a zaune da su ake komai sun san komai kuma suna kulla musulunci a buta ƙasa sun ba da wahala sosai an sha wala ganin sha'ani ya sa munafiki ba karan bala'i ba Allah kare mu daga munafurci ya ce abu na uku ya ce ma hakikatu masu dira menene labari na gaskiya game da wani masallacin da aka ba da labarinsa na addira masallacin da ake domin cutar da musulunci ai mun karanta ko shi ne bai manufarsu sai aikin munafukai ne don su raba kan musulmi kuma su ba da yanzu ta wurin kariya da taro da duk wanda yake kokarin yakar musulunci shi ne munafukai ke kuma suna nan kullum ba sa rabuwa da al'umma sai dai kai din ka sanya suke ya za ka yi zama da su kuma amma dai ba za a taɓa cewa wasu ba suna nan ta kowane irin fanni kuma kowane ɓangaren rayuwa ko su a harkar addini a harkar aikin kwanar gwamnati a kasu ko a mai ba ko su sai dai kawai kai ɗin ka san su kuma ka alkar da sha'anin su ya ce sai abu na ƙarshe ya ce wai ka ambata mana fa'idoji da nasarori da aka samu ya yi ta kuka wannan kuma shi mun karanta yanzu ko kaga yanzu malam ya gama kawo mana magana ta ƙin sabuka ko lokaci ya to shi ke kaga muna raye sati sai mu karanta kuma abu na gaba ke insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah Thank you.